الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saki kasancewa a wannan masallaci na mai taron albarka masallacin da ke daura da gidan Alhaji Sale mai nangi a nan unguwar Rubuwa Shango a fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na Umdatul Ahkam min kalami kairil anam littafin babban malami abdulgani ibn abdulwahid al-maqdisi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da shi cikin wannan masallaci namu a wannan lokaci kuma a duk mako daidai irin wannan yini idan masu bibiya ba su manta ba masu kallon mu kai tsaye da kuma masu kallon mu ta kafafen yada bayanai na zamani muna cikin kitabun nikah wanda a makon da ya gabata muka fara wannan darasi ma'ana shiga cikin wannan babi na kitabun nikah mun karanta hadisai akalla sun kai wajen guda takwas zuwa tara a shi kitabun nikah inda muka tsaya ƙarshen hadisi mai namba ta 226 ya kuma za mu tashi hadisi mai namba na 300 kai afuwan 327 a shafi na 64 kenan a shafin littafi na 64 wannan kuma shine darasinmu na 39 a wannan littafi insha Allah maliki cewa an Anas bin Malik daga sahabi Anas bin Malik radiyallahu an Anas dan Malik yake cewa Allah ta'ala ya kare da shi mina sunna iya daga cikin sunna iza tazawwaja al-bikra ala sayyib a kama inda ha saba'an sun makasama wa'iza ta zawajil bint a kama wa'iza ta zawajil sayyiba ko a kama inda ha salasan sun makasama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa inji anas dan malik iya daga cikin suna ta ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam iza ta zawajil bikir idan mutum ya auri budurwa ana ganewa ala sayyib kuma iya da matarsa a gida kamar zai ƙara aure kenan ko ƙara aure na biyu ko na uku ko na hudu inda kana da iyali ɗaya ko biyu ko uku ka ƙara aure kuma wacce ka aura ɗin budurwa ce ka aura ana ganewa to sunnar ma'aiki ta ce a kama inda ha saba'an za ka tsaya a gunta kana kwana ɗakinta a tsawon kwana bakwai an gane ku ita uwar gida ta dinga maku girki kuna ci tana share gida tana wanke-wanke tana maku girki ita kuma amarya tana nan ana ganewa har sai ka kwana gunta kwana ɗaiɗai har guda bakwai haka ma'aiki ce sallallahu alaihi wasallama sannan kuma sun makasama sai ya zo a yi rabon kwana kuma a yau aka kai ta sai ka yi kwana bakwai tare da ita sannan kuma an gama kwana bakwai sai a yi rabon kwana kuma idan kwana bibi ne ka tsayar to in ɗaiɗe ne ma ka tsayar in sati sati ne ma wannan ya danganta bisa irin shawar da kai kuma a daidai nan shi ne shi rabon kwana game da mata biyu ko ko hudu ba wai duk gaba ɗaya total fawa an biwa miji ba ne sai kun tattauna da su abinda kake da karfin iko a gunsa shine kwana daidai amma har in dai kwana biyu za a mai da kwanakin ko uku uku ko sati to sai kun shawara da mata wance zo wance zo eh to ita wannan bakuwa ta zo an yi kwana bakwai to ya kuke gani kwana nawa za mu ya tattauna da su idan suka ce kwana daidai za a yi shikenan bayan da haka zaka bi idan an ce kwana biyu za a yi da ittifaqin kowace za a yi in kwana uku uku ne ma an hurhudu ne ma haka in kuma su da kansu sun ce to a yi sati-sati haka za a yi ana fahimta amma wai ba power namiji bane zai ce kawai kwana biyu za a yi ko kwana kaza kaza za a yi a'a dole sai kun zauna da su kun tattaura haka shari'a ta ce kowace a yi da saninta da yardarta ana fahimtar wannan shine su makasama bayan kai kwana bakwai gunta a matsayinta ta budurwa ta zo gidan mace ta samu mace a gidan to musulunci ya ce ka zauna ta tare da tsawon kwana bakwai kuma akwai hikima na wannan zaman na farko dai ba ta san auren ba kuma ba ta san gidan ba a wannan kwana bakwai ana so karantar da ita gidan ta san me yake gudana a gidan ya ake yin abinci ya ake tarbar baki suwa ya yan uwanka me kake so me baka so ana fahimta to duk wannan kwana bakon abin da ake so ta karantu kenan a karantar da ita abubuwan da suke kumshe a gidan domin ta zauna lafiya domin wani lokacin in ba a yi sa'a ba wacce aka samu a gidan ba lalle bane ta faɗa mata komai kai da kai ba lalle bace ta faɗa mata abin da zai ciyar da ita gaba ɗari basa ɗari ana fahimta ana samu amma kaɗan ne a cikin mata wata ma da gangan za ta ɗora ta kan wata hanya domin ta san ba ka so ta aikata ta fasa daga kuma ba mazancen gidanmu na ɗaiɗaikun mutane ba har gidan manzan Allah an taɓa samun wannan sallallahu alaihi wasallama akwai wata mata da ya aura an ce daga cikin iyalan gidan sai wata ta lallaɓo ta cewa ita amaryar idan manzan Allah ya zo gunki sallallahu alaihi wasallama kawai abin da zaki ce ki ce a'udhu billahi minka an bayyana ki ce a'udhu billahi minka ita ba ta sani ba manzon Allah iya zuwa gunta ya ta faɗi wannan yace hakika kin nemi tsari da abin da yake iya da girma saboda kana sallame ki he da ya sallame ta ake cewa ya haka ya haka he da ke ce ai zuwa akai aka faɗa mata idan manzon Allah ya zo kusa da ita ta faɗi wannan kalma ita ba sani to kaga tun daga da can baya ake samun irin wannan da sisar to a yanzu ne babu wala a samu saboda shi yasa aka ce ita budurwa ka zauna kai da ita tsawon kwana bakwai duk abin da ya kamata ka faɗa mata ka faɗa mata abu kaza da abu kaza da abu kaza ne in abinci ne da wani da wani ake sawa in kaza ne da kaza da kaza ake in abu kaza ne iya mudu kaza ake sawa in wane wane ya zo ga yanda za a sauke shi wane wane ko ki kiyaye ki kiyaye hulɗa da gidan duk ana yi abin da ka san bata sani ba ka faɗa mata ana fahimta to wannan shine hikima da malamai suka fitar na wajen ka tsaya tattare da tsawon kwana bakwai duk abin da ake bukata na harkar gidanka da ƴan uwanka da ita kanta iyalin taka ta gidan ka faɗa mata matsayinta wance fa tare miki da shekara da shekaru ba wai saba min take ba ba kaza take min ba bisa sunna da kuma Allah ya kaddara na karo ki ku zauna lafiya da ita na fuskance tana son abu kaza da abu kaza amma abu kaza da abu kaza iya saurin fisatar da ita har abin da zai zaunar da su da ƴar uwar ka faɗa mata domin a samu kyakkyawan zaman lafiya amma kar ka faɗa mata aibin uwar gidan ko tana da aibi kar ka faɗa mata aibin uwar gidan ko tana da akwai kar ka kushe uwar gidan a gabanta kar ka aibanta uwar gidan a gabanta idan ka yaka da kai da uwar gidan duk ka so kamawa cikin kauka ba za ta taɓa ganin darajar wannan matar ba kuma kai ma ba za ta taɓa ganin darajar ka ba domin idan an auro wata za ta ce za a ɗau surrunta ita ma a faɗa wacce kamar yadda ka ɗau surrun matar ka faɗa mata ita ma nan gaba akwai yiwuwar za ka ɗau surrunta ka faɗa wata sau daga magidanta wata lokacin fitin da su suke ta da ita ne amma lalle lalle kwana bakwai ɗin nan ka karantar da ita ka bincike ta game da addini ne take da matsala wajen tsarki da alwala da wanka da sauransu da sallah duk ka koyar da ita wannan ka koyar da ta ɗabi'un gidanka da yadda ake tafiyar da yaranka da yadda ake mu'amala da ƴan uwanka in kana da iyaye ya ya kamata ta yi musu duk wannan shine abin da ake bukata a kama inda ha saba'an an gane ko ka tsaya ka kwana gun amaryarka da kai ka karo aure bayan da kana da iyali ka tsaya gunta har tsawon kwana bakwai wannan shine sunna ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ana fahimta summa qasama sannan kuma daga nan sai a fara raban kwana kuma bayan an yi kwana bakwai a gun ita amarya in budurwa ce amma sannan kuma sai a zo a raba kwana a tsakanin sauran matan kamar yadda shari'a ta ce kamar yadda na faɗa in dai kwana ya fice ɗaya to sai kun yi shawara da su sai kun tattauna da su an yi tebulin na shawara sannan kowace a yi da yaddarta da saninta sai ana suke cewa iya daga cikin sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iza tazawwaja sayyiba idan ka auri bazawara da can kana da mace kuma karo bazawara amma ba amarya ba kai afwan ba budurwa ba an gane ko aqama inda ha salasan ita kuma kwana uku za ku yi da ita domin ita tana da working experience ai ta taba zama a wani gidan ai karatun da zaka dora mata ba za ka sha wahala irin na waccan ba ita dama ta san zaman gidan miji an gane ko revision za ka yi mata kawai da ɗan canje-canjen da ta samu a matsayin gidanka ba wancan gidan ba ne to shi na ka ce ka zauna tattare da tsawon kwana uku sannan ita ma sun makasama sannan kuma sai a ci gaba da rabon kwana tsakanin da sauran mata wannan ba al'ada ba ne amma wannan kuma iya wahalar da wa'ansu matan har yanzu idan kai aure a ce kana tare da amarya har tsawon kwana bakwai wa'ansu matan suna samun damuwa idan haka ta faru to ba al'ada ba ce ba ra'ayinka ba ne sunar mazan Allah ce sallallahu alaihi wasallam kuma akwai hikima idan an auri bazawara kwana uku ake idan an auri budurwa kwana bakwai ake sannan kuma sai a ci gaba da rabon kwana kamar yadda shari'a ta aji malik cewa qala abu ilaba abu kilaba yake cewa walau shi'itu da dai na so laƙultu da na ce inna anasan rafa'ahu ilan nabi sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi da na so in ji abu kilaba da sai ya ce wannan hadisi kai tsaye anas daga manzan Allah ya ji wuce sallallahu alaihi wasallam kun ga can an ce anas ya ce minas sunna a gane ko anas abin da ya ce iya daga cikin sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama idan mutum ya auri budurwa ga yanda zai yi idan mutum ya auri bazawara ga yanda zai yi ana fahimta to shi abu kilaba ya ce da na so da na ce wannan hadisi anas ya ce ma'aikin Allah ya faɗa tun da gune bayan da za a ijtihadi ya shiga duk abin da shari'a ce idan sahabi ya ce iya daga cikin sunna aikata kaza da kaza ko da bai ce manzon Allah ya ce ba to abin manzon Allah ne faɗa tunda anas bai isa shar'anta wannan shari'a ba ba ta saba ce ana fahimtar wannan to wannan shine abin da wancan tabi'i ya bada malik ya cewa an ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kare yadda da shi kale yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law anna ahadahum iza arada an ya'ti ahlahu qala bismillah اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن قدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam daga bakin Abdullahi dan Abbas idan ɗayan ku ya so ya kusanci iyalinsa sai ya ce bismillah ana fahimta ya ce bismillah ya ambaci sunan Allah tunda ma'aiki yana cewa a kullu shay'in zibalin lam yabda bi bismillah fa innahu abtar dukkan wani abu da ake neman albarkar sa gun Allah aka fara hiba bismillah to iya da yankakken albarka ba zai albarka ba yasa fadin bismillah fara al'amura to kana gayyato Allah cin al'amura kenan in abinci ne kace bismillah in abin hawa ne kace bismillah in bude gida ne kace bismillah duk abin da za ka fara ka fara gabatar da sunan Allah kana gayyato albarkan Allah ta shiga ciki kenan yasa annabi Sulaiman lokacin da zai rubuta Bilqis wasiqa sai rubuta innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim sai malamai suke cewa to me yasa annabi Sulaiman bai fara da bismillahir rahmanir rahim ba sannan kuma yace innahu min Sulaiman ana fahimta suka ce a lokacin bilkisu ba musulma ba ce akwai yiwuwar ba ta san Allah ba ba ta san matsayinsa ba in abin bai mata ba akwai yiwuwar ta faɗi mummunan furici to sai gwamnati in ma wani abu za ta yi ta yi aktin mummuna ta ta fara a kan sunansa kare shafi sunan Allah ya sa hikimar gabatar da sunansa amma da musulmi ne to da sunan Allah zai fara rubutawa ana fahimta to wannan shine abin da malamai suke cewa duk abin da zaka fara da bismillah ko abinci ne makudubai da ma'aikin Allah ke faɗa wannan ɗan Abbasu ɗin ya ce ya gulam san milla wa kul biye mini wa kul amma yalik ya kai yaro idan za ka ci abinci ka ce bismillah sannan ka ci da damanka sannan ka ci gabanka haka makin Allah ya koya masa idan za ka bar gida ka ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala haura wala quwwata illa billah in karamar tafiya ce za ka je kasuwa ne za ka je ofis ne za ka je unguwa ne to wannan za ka yi in babban tafiya ne ba eh za ka yi kwana uku za ka yi kwana hudu za ka yi sati to shi wannan Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw uzalla aw adilla aw udalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya to wannan shine addu'a in zaka yi dogon balago zaka yi kwana uku kwana hudu sati to bayan ka ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah sai karanta wannan ko amma a wannan ita ce mai dogon zango ko yawa kamar mutum zai je ya baro Kano zai zo kashare yawa to sai karanta wannan tunda iyalin suna Kano dole karanta wannan akalla zai kwana biyu zuwa uku ana fahimta yawa amma dan zaka je unguwa zaka je ka dawo ba kwana zaka yi ba dan yini ne zuwa office zuwa aiki to wancan ma ta wadatar haka ba aikin Allah ce an bayyana jannan to koda zaka zai kiwa iyalinka za ku yi kwanciya ta sunna to ana so ka ce bismillah da sunan Allah Allahumma jannibna shaytan ya Allah ka nesantar da mu shaytan ka nesantar da mu shaiɗa sannan wajen nibi shaitanin mara zakatana ya Allah abinda za ka mana arziki da yi na ƙaruwa shi ma ya Allah ka nesantar da shi ɗan gamu da shi an bayyanta wannan shi ne fasarar wannan kalma Allah ka nesantar da mu shaiɗa kuma Allah abinda za ka mana arziki da shi shi ma yana roƙa masa kai ya Allah ka nesanta shi daga shaiɗa sai ma'aiki yake cewa fa'inahu in ƙudira bainahuma walad a wannan kusantar in Allah ya kaddara samun da na rabo a wannan kusantar to lam yadirruhu shaytanu abada manzon Allah ya ce shedan bai isa ya cutar da shi ba har abada kun ga wannan shine babbar rigakafi ai ina babbar rigakafi idan kai wannan addu'ar Allah ya sa wannan kusantar aka samu rabo juna ya shiga to ma'aikin Allah ya ce shi dai wannan abin da za a haifa har abada shedan bai isa ya cutar da shi ba kun ga wannan ba karamar addu'a bace kuma tana cikin abin da za ta sa zuriyarka ta yi albarka tana cikin abin da za ta zuriyarka ta zamto mutanen kirki na farko ka bi umarnin manzon Allah kuma ka nemi tsari daga Allah domin shi ne isi ya bada kariya akan komai ana fahimta ma'aikin Allah ke cewa dukkan abin haihuwa idan aka haife shi to shi dan iya zuwa ya zunguri shi tun iya jariri wani ya kwala kuka wani ya cara haka ya ce amma duk wanda aka masa wannan addu'ar kafin ya zo shedan ba zai kusance shi ba sannan kuma ce annabi isa dan nan maryam shi ma shedan bai sai kusance shi ba domin tana cewa a wa inni samaituha maryam wa inni uizuha bika wa zuriyataha min ash-shaytanir rajim na ambace ta da suna maryam Allah ina roƙa mata kai da zuriyarta Allah ka nesantar da ita daga shirin abin jefewa yasa annabi isa shine zuriyar nana maryam da ita da annabi isa to shi dan bai sai je kusa da su an fahimta yasa lokacin da malaika jibril ya je gunta da Allah ya kaddara ta sami cikin annabi isa yace qala inni a'udhu birrahmani mink in kunta taqiya an fahimta da yake Allah ta'ala ya tarbiyantar da ita ya mata tsaro game da shedan yasa ta taso a wannan yanayin har ta gama rayuwarta cikin aminci da albarka ana fahimta saboda ka shedan iya ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ɗan adam yake bijirewa ya ƙi zama mutumin kirki ko ya zama wani iri haka a yi ta fama ya ɗau saiti ba zai ɗauka ba to shedan iya taka gudunmawa wajen wannan kuma shedan iya saurin shiga jikin yara ƙanana ya sa ma'aiki yake ca daga an yi magari ba rana ta faɗa da karku bari yaranku suna fitowa waje karku bari domin a daidai lokacin shaɗanu suna shigowa duniya kuwa suna karo da su ƙanana ne suna da rauni ba a zakar to shaɗan iya saurin shiga cin yaro ƙarfi yasa ko da wani guza a kai yaro bayan magarba ya zama to iya gunka kai mai hankali ko gunyata masa amma yara 'yan shekara biyar shida zuwa ƙasa har ma bakwai har ma takwas to in dai ba larura ba a daina barinsu daga an yi magariba su fito din akwai matsala amma bayan magariba can an kira sallar isha ko an dan bawa wannan ba matsala amma daidai faduwar rana to shedanu suna shigowa duniya kuma ana fahimta yasa kullun kana zama a gun karatu shi ma albarka ne ai ka san duk iskancin su ba zai go masallaci ba ai ba zai shigo Allah ba zai shigo ba wanda ake cewa uzu billahi minash shaitan ai ba zai shigo ba amma kana bakin titi kana gun kida kana gidan rawa dole ya zama abokin ka kenan kaga ashe kai engage din kanka ma wajen durus da ake da bayan magariba alkhairi ne ta wannan gaba da kafa karfin shaitan Allah ta'ala ya samu dace ma'aiki yake cewa har Allah ya kaddara samun rabu a wannan kusantar to lam yadhurhu shaytanu abada hadisi na gaba daga Uqba bin Amir radiyallahu an Allah ya kare yadda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum wadukulu ala nisa manzo Allah ya ce ina kashe dinku ina jawo muku kunne ku daina shiga wajen matan da mamatanku ba ana fahimta shi yasa shiga gidan matar aure in dai ba da mijinta ba to sai kuma da kwakwaran dalili ana fahimta duk yanda kuke da mijinta kai cosmate ɗinsa ne ko kai classmate ɗinsa ne ko kai wayemate ɗinsa ne to kai kiyaye shiga gidansa bayana duk yadda za a yi duk yadda za ku yi kuri da shi a waje ku gama ka sabar masa da shiga gidanka ma matsala ce ana fahimta tunda ma'aikin Allah ga abin da yake iyyakum wadukkul alal nisa duk matan da ba muharramanka bane ba matarka bace ba kanwarka bace ba addanka bace ba matar mahaifinka bace to ka kiyayi yawan shiga inda suke ka kame wannan shine abin da ma'aikin Allah ya faɗa hatta ma gidan kuɗin da mahaifiyar taka a gidan to manzan Allah ya ce Allah ya ce akwai wa'ansu lokuta guda uku da aka ce ba za ka yi gumba duk da mahaifiyar ka ce a gida Allah ta'ala yake cewa kar ku shiga gidan min ba'di salatu min ba'di salatul fajr wa hiya tad'una siyabakum min adh-dhahira wa min ba'di salatul isha ya Allah ce salasu auratin lakum gida ne ga mahaifinka ga mahaifiyarka a gidan kaga karewa dai kenan in ka kai shekarun balaga to an ce bayan sallan asuba immediately karka shiga inda suke in suna daki ko falo karka shiga in wata larura ce tsaya a bakin kofa ka kai magana a bakin kofa an gane ko hine min ba'di salatul su'um min ba'di salatul fajr wa hina tad'una siyabakum min adh-dhahira da lokacin da ake siesta da wani laraba masu wadata ne a lokacin amma suka na ta neman masara ina ga damar kwanciya da rana to an gane ko a sucen suna da wadata bayan azahar ana azahar to har zuwa la'asar suna gida wasu wani ya bacci wani ya huta ko ɗan kasuwa ne zai dawo ko ma'aikaci ne zai dawo gida shi ne ba'adi salatu min ba'adi salatu wani wahida ta da'una siyaba kuma na zahira an ce a lokacin kuna kwaɓe rigunan ku domin akwai rigajin rana to duk wanda ya shiga wajen iyalinsa a wannan lokacin karka shiga ka same shi sai Allah ya ce wa min ba'adi salatu al-isha da kuma bayan sallar isha'i shi ma karka shiga ɗakin da mahaifinka da gyatan maka suke karka shiga inda ya kai shekarun balaga sai Allah kamar za ka ce to saboda me sai Allah ce salasu auratin laku ai hazihi al'auƙatu salasa tubdi laha aurataku waɗannan lokutan guda uku akwai yiwuwar al'auranku ta bayyana a su kai da iyalinka ne ai wanda ga hiri ya best sai ɗan wandon su iya zaune kuma kai baka taɓa gan shi haka ba kai baka saba ganin shi haka ba an gane ko ko ita ma za ganta a wani yanayi baka saba ganin ta to sai Allah ya ce domin kar hakan ta faru ku kiyaye to kaga ba gidanku ne babanka ne mahaifiyarka ce Allah ya sa ma wannan dokar to kuma ina gidan da ba gidanka ba ina gidan da zaka iya auren matar mai gidan an fahimta yasa wannan gabar al'ada ta shigo da abubuwa da amma mai kokarin koranta yanzu wani baka nan ma kawai dan kun yi jami'a da shi ko kun aikin kuɗe da shi ko ya zo shi gidanka ba ka nan ba ke zo shiga gidanka yi wa matar ga magana su yi gome su yi gome ya tafi a kaddara akwai aminci ba abin da zai faru misali to amma haka ma laifi ne ai haka ma laifi ne shari'a ba ta yadda wannan ba ba ta yadda ba yasa duk mutumin da yake kaffa kaffa da gidansa da iyalinsa ka taya shi kiwo suna yake bi ba matsala bane wata rana manzon Allah yake faɗar gaban sahabban sai yake cewa yake faɗa wani sabi wani yanzu idan ka je gidanka samu wanda matarka ya zaka yi masa ya ce wallahi takobi zai ɗauko wa sare masa wuya shi manzan Allah ke ce kuna mamakin wannan sa'ad ne sunan sa'ad kuna mamakin abin da sa'ad ya ce ya ce wallahi ni na fi sa'ad kishi ba in ji manzon Allah ce na fi ki sallallahu alaihi wasallam so daga game da iyali ba a wasa da wannan tsarin idan abu ya kai na larura za ka yi bakoto ka faɗa mata wance e za mu shigo da wani sai ta tsaya ta kimtsa ta yi shiri na mutunci ta yi zamanta don kaje da yardarsa da amincewarsa da shi kun tattauna kun gaisa ba matsala ba ne wannan amma ka kiyaye shiga gidan bayana ka kiyaye shiga gidan bayana hina iyakum wa dukulu ala nisa fa qala rajulun min al ansar sai wani mutum daga cikin mutanen madina yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah yake cewa ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ara'aital hamwa manzon Allah to me zaka ce game da kani kani me jiki ne hamwa kamar kani na ko kaninka shi ko me ya labarin sai ki haddashi a wannan hanin haddashi shi ma iya cin wanda aka hana shiga gidan gaba kana sai manzon Allah ya ce alhamu almaut ai kanin miji ai mutuwa ne ai shi ne ma shegen ayi ai abinda kamar abinda manzon Allah zai ce ma kenan an gane ko alhamu almaut yawwa ai shi ne shegen wannan amma na zai iya sa auren ma ya mutu ai ko zai iya ma illa baka sani ba sallallahu alaihi wasallam alhamu almaut ma'ana har shi din ma ko kuma hannun ma ya fi karfi akan sarki yayin shi tunda kaninka zai iya auren matarka ai ko ma baka mutu ba ka saki matar zai iya auren a shari'a ba matsala bane zai iya aurenta sauraka har kanin mijin da dake wani wasan kanin miji bisa al'adar gargajiya wannan duk maguzanci ne ba wani wasan kanin miji ba wani wannan ba wani kai ba abokin wasan tabbaci kai ba abokin wasan ka bane yanzu yayin ka za ku yi wasa da shi tsakani ga Allah yayin ka za ku yi wasa da shi to ai yayin ka da matarsa ai kusan matsayin su da yayi to me kuma za ta ita matar za ku yi wasa da ita in ba gargajiya da al'ada ba kai dai in kana da tarbiyya da mutunci da ilimin addini yayin ga ba abokin wasan ka bane yayi to kuma ya za a ce kuma ku yi wasa da matarsa kuma wani gumba har doke-doke ake ba ta bi shi da gudu ko kuwa ka gani ba daidai ba ne wannan wannan maguzanci ne ta dake shi ya dake ta ya warci abu a hannunta ta bi shi a guje waiwai kane mai jini shi ne ma'aike ce alhamu almaut yawa ai ga namiji mutuwa ne ai ka kiyaye shi ka ja mashi kunne ba shi ba gidanka an fahimta wali muslim an abi tahir an ibn wahab qala sami'tu al-lays yaqul yawa si abi tahir yake cewa yaji imamu al-lays yake cewa alhamu aku zawj hamu shine dan uwan miji kenan wama ashba min aqarbi zawj da abin da yake kama da yan uwan miji da dan dan babbanka da dan yar ummanka sune alhamu din wanda kuke ganin kuna da dab da dab da su kenan ana fahimta to wani haddasu a hannun su maka samu iyaka da doka cewa shiga gidanka sai da dalili ko kuma sai kana nan babu sadaq babi na gaba shine babi zai magana game da sadaki abin da ake cece kushi akan sai zugo haka duk mutane suna ne masu bar malikiya karfi da yaji kuma ni a fahimta ta wallahi san rai ne ai da ba ce ake malikiya muke bi bane duk kotunan ƙasar nan ba da malikanci suke hukunci ba a ke yanzu kuma za a ce ba za a yi malikiyar ba kuma akwai abu na biyu kaga misali abin da ake gwada matsayin sadakin nan da wannan ma'aunin fa ake gwada ma'aunin zaka ba ban taba ji wani malami ya fito iya magana kan cewa tun da su suna blamin cewa sadaki yanzu rubu'u dinar ya kai dubu ɗari da uku da wani abu saboda ka za a matsa za a tsawwala ai da sadakin ma duk abin da aka bayar inda iya da kima ne mace ta da za a daura aure to duk da ina wannan karatun ba yi ba ko sai da aka yi ga sakasti na nan nan nan a natsa da rayuwa da can ina wannan karatun me yasa ba mana shi ba ai an sani ai kuma wannan ma'aunin da shi ake auna zakka in ka ce sadaki rubu dinar yayi yawa ba dama ba doka bace dama ba shari'a bace dama kiyasi ne an yadda to zakka ma da wannan ma'aunin ake auna ta ai dajen da dubu saba'in dubu ɗari aka je dubu ɗari biyar aka je dubu kaza daji da shi yake nisabin zaka ai to yanzu zaka ta kai wajen miliyan biyar da wani abu an gane ko to me yasa ba za a ce a dawo baya ba kamar yadda in an ce sadaki ya yi yawa yi yau ƙasa to me yasa ita ma zaka ba za a ce ta yau ƙasa ba an fahimci magana ta ma'auni ɗaya ne da sadakin da zakar ma'auni ɗaya ne da ba ɗaya yake auna su in dai har ana blame cewa sadaki ya yi tsada ya yi yawa ya kai dubu ɗari da wani abu to sai a ce ita ma zakka ta dawo ko da miliyan biyu ne ana fahimta saboda ka wannan al'amari ne wanda bai kamata a ce malamai suna ɓoye ilimi ba kaga da ba yadda za a yi kaji irin wannan karatun ya fita a gun malamai abin da ake bukata shi ne ita shari'a da abin da sunna ta tabbatar to shi ne abin da za ka ɗora al'ummarka a kansu ko da wannan al'amari a lokacin ba zai musu daɗi ba ko da kana ganin abin ba za su fahimce shi ba kaga wannan karatun malamai dai sun san shi amma agun amma mutane sabon karatu ne sabo ne dare kuma kafin ya zauna wahala za a sha kuma ba yanda za ku gamsar da mata a yanzu ku ce za ku ba su sadaki ƙasa da rubu dinar su karɓa da daɗar hede in fin ƙarfin su za ku yi wallahi dai ku fi ƙarfin su amma a daɗar ba za su karɓa ba kaga amma da tun da an yi karatun an karantar an faɗa an fahimta to in an zo ta ɗabiƙin karatun za a yi yanzu amma da ba a yi ba kuma hatta Allah subhanahu wataala baya kama ka da laifi sai an karantar da kai ka fahimta ana fahimta yanzu an ce malaman sun rabu biyu akwai wanda suke cewa sadaki da komai ma za ka yi sadaki a yanzu kenan akwai wanda suke cewa a sai an cika wani rubu dinar din amma ni ma ina bayan wancan gaskiya a koma rubu dinar da hi aka saba ko in ba wahala ce ta kai yanzu ba ina ba a wannan maganar ai yau in ka ce rubu dinar ya kai dubu ɗari da uku to yanzu kuɗin katiba ba akwai wani ango da aka yi aurensa a satin nan iya sana'ar sai da katifu ya ce wallahi sadakin da ya bayar na dubu ɗari kudin shi ne ya gani an dawo masa da za sai katifa gun sai da ƙara dubu katifa kadai ita wannan dubu ɗarin da ukun ba ta kai ta sai katifa ba ina gado ina dubaida ina sif ana ganewa ina sauran tarkacen abubuwa da yawa da dole za a yi wa uban amarya sai ya kai in har magana ce za a yi wanda za a samu adalci da fahimtar juna har in an ce sadaki ya yawa yanzu haka ne to shikenan to shi ma mahaifin yarinya karka dora mai gado da katiba shine gaskiyar magana wannan yawwa mahaifin yarinya dan abin da Allah ya hore masa da gyatin mata su tattara su kai ta gidan miji da shi amma ba lalle bane ka bude da gado da katiba da waye da waye ba lalle bane ai wannan karatun amma ba yadda za a yi sa'id ne wannan ai an yi sa'id gaskiya to shi baban yarinya a wani hadisin aka ce ya magano da katiba a kiyasi ma babu ba al'ada ce wannan ba kwara ma sadakin akwai kiyasin imam malik akan sa akwai magana imam malik kuma hujja ne imam malik magana sa addini ce amma uba yayi gado da katifa da tarkace ba wanda ya ce ai wannan ko kiyasi ma babu abinda aka ce ka aure ya akai ma ita haka aka ce ka tarbiyyantar da yarinyarka a ɗaura mata aure ka mata karatun addini kai ta gidan miji amma duk wannan abin da ake kai mace da ji wala al'ada ce al'ada ce ba addini ba ne ana fahimtar wannan to saboda lalle ilalla sai a dawo a samu balansi yawa ai balansi in sadaki yayi yawa to shikenan to kuma iyayen yara ai karatu sabo a ce duk abin da Allah ya hore ma karka kai ba ba yau abin da Allah ya hore ma kai yarinyarka da shi ba dole bane sai ka ɗaura kanka bai shi ka sai katiba ka sai gado ka sai waye ba dole bane yawa kaga sai a dawo sai aina sadakin da mutunci kenan malik ya cewa an anas bin malik radiyallahu an anas dan malik Allah ya kare yadda da shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a taka safiya akwai safiyatu bintu huyay ɗaya daga cikin iyalansa sai ya yanta ta dacen baiwa ce ana ganewa sai ya yanta ta zama ya ya ba ta yanci waje ala itquha sadaqa sai sanya wannan yanta wadda aka yi mata shine sadakinta an bayyana yanta ta kaga a lokacin ma bai suna tsada ai a lokacin za a sai da bawa musamman mace ko mai asali tana tsada sosai aka sosai da bai to sai manzon Allah ya sanya wannan yanta wadda ya mata sama ya mai yanci to shine maimakon sadakinta ana gane ma an sahal bin sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة مثلا الله صلى الله عليه وسلم وشبت تازو مسا فقالت سيتشي إني وحبت نفسي لك مثلا الله نازو نابد كوتر كي نازو أغريك shi mazan Allah ya halatta wannan in mace ce tana son sa yima yace iya so to ko ba sadaki ko ba a daura aure ban yace na'am na'am nan ce za ta tafi gidansu shi ta zama ta sa in wahaban nafsa halin nabi in arada nabiyu an yastankiha sai Allah ce khalis talaka min dunil mu'minin shi auren manzon Allah ko bai yi sadaki ba ko ba shaidu ko inda ya ce iya so yayi niyyar auren a ransa magana da gari an bayyana amma sai Allah ce kai kadai na bai wannan dama kai kadai banda kai an gane ku yawa manzon Allah kadai aka bai wannan dama amma kai sai ka yi sadaki sai ka nema sai ka nemi izinin iyaye sun baka dama duk sai ka bi wannan channel din amma shi an bashi wannan dama da ta zo ta ce manzon Allah na kyautar da kaina zuwa gare ka ya rasulullah ana fahimta wahabtu nafsi lak fa kama dawilan to tana jira ta ji manzon Allah ya bata amsa sallallahu alaihi wasallam da ta tsaya dan lokaci tsawo manzon Allah bai ce mata na'am ba bai ce mata a'a ba iya jiran wahayi kenan fakala rajulun sai wanda daga cikin sahabbai yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah zawwajtani zawwajni zawwajniha in lam yakul lak biha haja sai ce manzo Allah ina so ne ka aura min da ita in kai baka da bukatarta ana fahimta in kai manzon Allah baka da bukatar auren ta to ni ka aura min da ita ina so faqal sai manzon Allah ce hal indaka min shay'in tusariquha kana da abin da za ka bata sadaki akwai abin da za ka nemo ka bata matsayin sadaki faƙala sai ce ma indi illa izari haza ba da komai sai mai yafi za sabai sun ga abu a duniyar na mara duk duniya ba abin da ya malaka sai mai yafinsa da yake daurawa a jikinsa ba shi da komai sai wannan amma kuma ga imani ga karatun ƙura'ani an bayyamda a sosai kuwa zai samu sauƙin hisabi kwarai da gaske ma indi illa izari haza fakala sallallahu alaihi wasallama ma'aiki yake cewa in a ɗaita ha izaruka idan ka bata wannan mayafi naka matsayin sadaki jalasta wala izaru laka wala izara laka ko kuma kai zaka zauna baka da mayafi da me zaka lalabe jikin kuma in ka bata ya zaka yi kenan sai ce falta mis ghayra hadha ka je ka nemo abin da zaka bata na sadaki amma ba wannan ba qala sai ya ce ma ajidu ya zagaya gari madina ina faskari ina dako ina birkilanci duk ya nema ya rasa ya dawo ya ce manzon Allah wallahi na ji ba samu ba faqala faltamis ka je ka yi kokari dai ka kawo abin da za a bata sadaki walau katama min hadid ko da zobe na bakin karfe ka je ka nemo a matsayin sadaki ka bata in ta amince ta karba shi kenan ana fahimta kuma abin da har yanzu al'umma ba su fahimta ba shine shi sadaki haƙƙin mace ne idan ka ce na baki sadakin dubu ɗari ta ɗau dubu hamsin ta ce na baka na karɓi dubu hamsin ya yi an fahimta wa'atun nisa sadukatu hinna nihila fa in ɗibna lakum an shay'in minhu nafsan ɗibna lakum an shay'in minhu nafsan sai na ci fakuluha ni an bariya idan kai wa mace sadakin dubu ɗari biyu ta ce to yanzu akwai kaza kaza kaza kai mahidimar ka ba gama to ne dau na dau dubu hamsin ga dubu ɗaya da hamsin ga je gari yayi ba da zai shawari ba urba in sun kyautar muku da wani abu daga cikin sadakin su Allah ya karba ku ci ba matsala amma sai da sarar su ba fekati ba he su suka ga dama da ra'ayin su suka yi ana fahimta sai mazala ce je ka nemo ko da zobe na bakin karfe ka nemo ka bata in ta karba ta amince sai ya zama sadakinta ana ganewa faltamis falam ya jiri shay'an ya sake fita dai ba abin da ya samu ba abin da ya samu ga koshi ga kwanan yawa kenan ga amarya tana jira kuma an rasa sadakin da za a daura wuri wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce halin ma aka shi'u min alquran shin ka hada ce wani abu daga cikin qur'ani ya kuma alaka ku da ku duk talaucin ka ya kuke da qur'ani kuma an gane ko qala na'am da qur'ani kam da akwai manzo Allah qur'ani kam da akwai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce zawwajtuka ha bima ma'aka min alqur'an to na aurar ma ita da abin da ka dace na qur'ani qur'ani ya zama sadakin ta haka manzo Allah ya daura mata aure bisa haddar qur'ani da wancan bawon Allah ne ana gane ita ko matar sai take murna a cikin mata ƴan uwanta ita ta samu sadakin da ba wata ƴar da zambe ransa an gane ku ta ce ita darajar sadakin tafi ƙorani ne ba duk abin da za a baka a duniya kai darajar ƙorani ne bai kai ba ita ita ƙur'anin ya zama sadakinta ta fi murna a kaɗa wani dinare ko dirhami a bata haka ta ce kuma ku duba biyayyar mata da manzan Allah irin wancan lokacin ita fa harin manzan Allah ta yi ba shi ne target ɗinta shi ta so ta aura amma yi shiru domin bai samu umarni daga Allah ba sai wani sahabi ya ce iya so kuma ga talauci mayafinsa ɗaya a duniya ba amma domin biyayya irin na wancan lokacin da manzan Allah suke yi wallahi matan nan bata ce bata son sa ba bata faɗa ba tunda shi ai ya nemi auren ta ne a gun manzan Allah ai ya ce manzan Allah in kai baka da bukata ta ni ina so ka aura min ita diga talauci irin na wannan sabin ko sadaki bai samu ba amma ita bata ce bata so ba bata ce ta fasa ba ai da manzan Allah take so tunda shi bai aure ta ta fasa wannan ba za ta aure bata faɗa ba amma yanzu ƴaƴa nawa ne da su da iyayensu ma ake samun matsala uba da uwa su ga wanda za su aura ita ce ba ta yadda ba ana fahimtar wannan haka ta yi ta bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta samu albarka kuma an ce manzon Allah da ya ce mata a a bazan aure ki ba kamar yadda ibnu al-qayyim ya ce to da har abada ba ta aure duniya ba har abada hidda ta mutu ba ta da aure yasa yi shiru da bai ji umarnin ya aure ta ba to bai ce a a bazan aure ki ba yi shiru da wannan magana kuma sai wancan sahabi ya ce manzo Allah auren man ita in kai baka da bukatarta ana fahimta to wannan shine abin da ya faru ya aura masa ita da abin da ya haddace na ainihin alqur'ani mai girma an Anas bin Malik daga Anas dan Malik radiyallahu an Allah ya kare yadda da shi qali anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wazan Allah sallallahu alaihi wasallam ra'a Abdurrahman bin Auf wa alaihi dara'un wa za'afaran manzon Allah sai ga Abdurrahman dan Auf da wani kullin lalle da kanshin turare an gane ko fa kala annabi sallallahu alaihi wasallam mahyam kaman me ya faru kenan Abdurrahman me ya faru kanka da kunshi a hannunka da lalle fa kala fa kala ya rasulullah tazawwajtu imra'atan sunna ce idan kai aure ka kunsa lalle a hannunka haka sabai suke yi kunsa lalle a gane ka kai aure hannunka da lalle ya kama to lokacin sabu ya suke kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana fahimta kai angon ba ba amarya ba angon kai ka samu lalle sosai ka kumsa hannunka na dama yayi baudin nan to daga nan suke gane mutun ya aure yau kaga mutun da kunshi a hannu zato wani Allah sa albarka Allah sanya alkhairi haka ake eh eh eh a hannun ake kunsa dama nan ne gudun zai daulalle mana dama tafi hannunka ga yayi ja da wannan lalle haka ake so eh ba a yi yanzu gaskiya ne ba a yi da ɗaliban ilimin da malaman da mutanen garin duk ba a yi wannan suna ta kaura gaskiya ba su sai ake yi ba sai yake cewa tazawwaju imra'atan to yanzu ga inda ga inda mi karatu yanzu duk wanda zai aure a cikin mu sai yi ya kun ji ko duk wanda Allah zai ƙara aure a nan a wannan makarantar ta mutu ya fara dabbaka wannan sunna idan za ka yi aure ka samu lalle ka kumsa wa hannunka yi ja haka ake yi wannan suna ce ta ma'aikin Allah da sahabbai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ma asdaqataha da me kamata sadaki qala sai ce waznu nawati min zahab kamar wani wani ma'auni ne na zinariya manzon Allah na bada sadaki ma'ana wani ma'auni ne nawat wazani nawati min zahab wani ma'auni ne da ake auna zinariya da shi to hina cika da zinariya na bata qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam barakallahu laka sai manzon Allah ta'ala ya ce to Allah ya muku albarka awalim walau bi shatin to kaje kai walima ko da akuya ce ka yanka kai walima ana fahimta haka manzon Allah ya faɗa Abdurrahman dan Auf je walima ko da da akuya kaga walima ma sunnar manzon Allah ce in aka yi aure kuma ita walima ana so a yi ne bayan ka tare a ɗakin amadar sai an kai ma amaryar ta kwana ɗaya ko biyu sai ka yi walima daga baya ka ake amma ba suna ba ce a yi walima kafin ka tare a ɗakin ana so sai bayan ka tare a ɗakin sannan washe gari ko kwana biyu ya yi walima ɗin ana fahimta wannan shi ne walima ta suna kenan sai ka kwana a ɗakin amaryarka sannan a yi walima daga baya yawa amma yanzu a galabiya walima ma da ake kafin an goma ji dakin amarya an yi walima yawa eh ya na daura aure da duk abin da ya zama gashi dan dai gashi dan dai to Allah dai sawaka kitabu talaq littafin saki yawa saki a duk dama an aka aure za a yi saki mana dama ai da suke tafiya ba ga ma sura Allah ya sauka Qur'ani ba zai talak sura su kutum Allah ya saukar idan matsala ta samu to shikenan sai a rabu wan ya tafaraka ya gunila wa kullum misati har in abiya kai ya ka arabu to ko Allah sai masa arziki da daga farlan Allah din ita ta samu wani mijin kai ka samu wata mata shikenan kuma wannan iya cikin haƙƙin da Allah ya biya wa dan adam musamman 'ya'ya mata da ake ganin ba suna da rauni idan cutarwa ta kai cutarwa gidan miji zaki ne me saki yake daga abin zuwa ga waliyanki a tattauna ba samu maslaha ba har kotu aje domin karki zauna cikin takura da matsi ana fahimta akwai abubuwa da yawa da in mace mijinta baya yi mata to ya halatta iyaye da waliyi su shiga auren in ba zai gyaru ba a raba auren daga ciki akwai ciyarwa in har baya ci da ita an fahimta to za ta daga maganar har in ba a samu maslaha ba za a kai ga raba auren akwai biya mata bukata ta dan adam har in baya kusantar ta an yi an yi shi ma babu labari shi ma za a iya shiga auren ba zai yi ba a raba shi ana fahimta akwai ci mata mutunci da ci mata zarafi da zaginta da wulakanta ta in dai bai daina ba an zauna bai daina ba za a iya raba auren kaga wannan duk yanci ne Allah bai wa ya mace domin rauninta a matsayin ka namijinta kai ba a ce dole duk abin da kake bukata shi za a yi ba dama gida kamar wani kamfani ne a yi da kai da ita haduwa za ku yi za ku gina gidan da kai da ita yawa kai ba za ka iya gina kai kada ba ita ma haka dole ku haɗu ku yi haɗin gwiwa ta ba da gudunmawa ka ba da gudunmawa ta ba da shiya ka ba da shiya to sai kamfanin ya tashi manzon Allah yake cewa daga Abdullahi bin Umar radiyallahu an Abdullahi dan Umar Allah ya kare yadda da shi annahu talaqa imra'atahu wa hiya ha'ib Abdullahi dan Umar ya saki matarsa tana haida ana fahimta ta fara haida a cikin yanayin jinin ya sake ta bata gama ba fa zakara zalika umar li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai umar mahaifinsa kenan ko sai je fada wa manzon Allah wannan labarin yace ya rasulullah dana abdullahi ya saki matarsa amma tana jinin al'ada fataghayyaza bihi fihi rasulullah sai manzon Allah ran sai baci ya kausa harshe game da abdullahi dan umar me yasa zaka yi haka ya masa fada su makala sannan ya ce wa umar liyora ji'uha ka je ka ce da da matarsa sun mai musikuha ya rike ta abunsa hatta ta tsohura har sai ta yi tsarki wannan jinin ta gama ta yi tsarki sun mata hidu sannan ta sake wata al'adar tana nan gidansa ba ta tsohura ta samu tsarki ta in ba dalahu an ya tsalika idan hakan ya bayyana gare shi ba zai iya haƙurin zama da ita ba to sai sake ta ana fahimta fari dalliqiha bahiran ya tsake ta mai tsarki abla an ya masuha kafin ya kusance ta fatilkal idda kama amarahu Allah azza wajal to wani ita ce idda da irin sakin da Allah ta'ala ya shaiwa mata ya aiwa nabiyyu za tallaqatumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna li iddatihinna Allah ya ce wa hasul idda ku sake su suna cikin sun fara kirgin idda idan ka saki mace ta gama al'ada ba ka kusance ta ba a wannan tsarkin ka sake ta to wannan tsarkin iya cikin wanda za ta lissafa da shi iya ciki an fahimta kaga an rage mata tsawon tafiyar gama idan ta kenan dama ta fara wannan ɗaya wanda zai zo daga baya na biyu wanda zai zo daga baya na uku shikenan ta gama idan ta amma idan ka kusance ta ka sake ta to sai ta zauna jini ya zo bayan wannan kusantar ɗaya kenan sannan na biyu sannan na uku kaka walar da ita ana fahimta kuma daɗin daɗawa ma an ce ita wannan jini biyun da za ta yi bayan ka saki ta a gidanka za ta yi ba ba gidan za ta yi ba gidanka za ta yi dole ka mata abinci kuma ka ka mata abin sha ka ka mata oman wanki da sabulun wanka dole kuma ba za ta yi ma girki ba ha matar ka ce ba za ta yi ma girki ba amma ta kawai za ka je kana shigo mata da hijira dole ka ci da ita ne amma kai kan ba kai ba ita amma ka shigo daga ba za ka kofa za ka ajiye ka tafiyar ka in ɗaki ɗaya ne ma a gidan ka jika nemi shago waje kana kwana a sosai kuwa haka Allah ya ce wata ƙullaha rabbakum la tukur juhunan min biyuti na Allah ya ce ku ji tsoron Allah kar ku fidda su daga gidajensu ba haka Allah ya ce kar ku fidda su gidajensu ne ai kar ku fidda mace daga gidanta in ta kasa ke ta gama idda ta gama idda kaf ta gama eh ba ku koma ba eh to shikenan daga nan kuma tattare kayan ta tafiyar ta amma yanzu zaka samu saki 100 ba a wannan saki 100 zaka samu wallahi ba zaka samu ɗaya da za baka wannan ba amma a ka'idar musulunci haka Allah ya ce in ka sake ta shikenan za ta zauna a gidanka ta dinga wankanta tana kunshi tana dayis tana komai tana fesa adanta haka ne mana amma ba kai ba ita a shi yasa Allah ke cewa la'allallah ayyuhudi su ba'da zalika amra idan ta zauna a gidanka ta idar akwai yiwuwar Allah ya kulla wani abu bayan sake shi da dama wani dan abu kake mata ai ko wani abu take ma can kuma ka dan buga dai kaga haka dai wancan kawai na hakura shikenan mu je mu koma haka ake so dama kuma an ce in dai ka shiga daki ta biyo ka kuka saki labule to shikenan ko baka ce ta koma ma ta koma yau an ta yi kunshi ka za wannan kunshin ba ya yi kyau ka taba ka taba kan hikinan ta koma Allah kuwa in ta zuba dayi tsakanin ka zuwa wai wannan fulawa ta yi kyau kaɗan taba hannun ta koma ta koma haka aka ce sosai kuwa shi yasa Allah baya son sakin ai ba a son sakin shi yasa aka ce ta zauna a gidanka ta idar akwai yiwuwar wani abu zai faru na alkhairi dama ta fusa ta kare dama ya wuce dama kaza kayi fishi kayi saki to dan da tana nan din bace tafi ba ta dawo tana tsafta tana kyara tana komai to Allah sai ya sama kuma kaunar ta yake jigame da shi kenan ki saki in ba dole ba a san saki sai dai in dole inda ruwan da kai ba ta gaishe ka ba kuma dole sai ka ga mata abinci da abin sha dole da bukatunta dole sai ka biya mata bukatunta na yau da gobe eh ai tana inda ba za ta fita ba yi shari'a ba ta ba za ta fita ba sai da dalili an gane ko sai da dalili mai karfi kamar neman magani ko wani abu na larurar rashin lafiya ko wani abu da labudda sai ta fita da kanta amma ba za ta fita ba irin fita da yan mata ko zaura suke ba za ta fita ba haka za ta zauna yi a sosai kuwa kula da ita yana kanka ko ba za ka baro ne shigo ba ba za ka baro ne shigo ba shi saki a yanda yake a shari'a shine idan mutum ya ce ya saki matarsa saki na ɗaya na biyu to auren akwai abubuwa da yawa da shari'a ta ce to an raban amma akwai abubuwan da suna nan kamar kula da rayuwarta na ci da sha da tufa da magani da ciyarwa da kuma iyakanka an fahimta kula da mutuncinta duk iyakanka duk da ka sake ta amma kuma kwanciyar aure ba kai ba ita ba za ku keɓe ku hira da ita ba za ka yi wannan ba ana fahimta abin da shari'a ta ce idan har a cikin wannan iddar ba ta gama ba ka ce ka dare ita tuka ko sadaki ba za ka nema ba dama can matar ka ce yayi matar ka ce amma saki iya nan a rubuce an bata sigiriya amma in ta gama idda kaf ta gama to ko ka ce ka dare ita in ma ta amince sai an biya sadaki kuma ya sake sabon daura aure ana fahimta amma in ba ta gama idda ba ka ce ka dawo da ita to ba wanda kuma isa ya ce ba ta dawo ba ba wanda ya isa ko mahaifanta ba za su yi ba ta dawo ba haka Allah ya fada ana gane da kyau in dai miji ya sake mace ba ta kammala iddata bai huce ya ce wani tuna da ke ta magana ta kane ba a bukatar shawarar wani ba kawai dama tana nan ta ci gaba ku ci gaba da zaman ku na aure shi kenan amma in ta gama iddata ko da kwana ɗaya ne wanta na da ke a ai na gama idda jiya ai ai kuma na so a daidaita a to shi ne kai ga layin zaura kuma kai gane ma wani mai zafin hannu ya fi ka yake kana gani zai baka da matar kafa inda za ka yi haka ne eh a yana nan ɗayan da yana da guci yana nan ko an dawo ɗin ma ko kuma a ba a dama duk ɗayan da iyana inda ta gama idda ai ko ba a gama idda ba ɗayan iyana ko ba a gama idda bai rana in ka ce ka da to an ji masafar ta janye kenan an janye wannan distant ɗin da kai nisan da kai an janye shi amma sakin iyana iyanan a rubuce ya zama ɗaya in an sake wani ya zama biyu in an sake wani ya zama kuma shi kenan sai ta fita ta sake wani auren sannan koda za ku koma daga baya ana fahimta? a ya sake ta dai yawa idan ya sake ta yawa idan ya sake ta suke daya yawa kasan hausa tana ba shi wahala ko ya sake aurenta yawwa malamai mafi rinjacin sai na nan amma akwai wanda suke ganin babu shi tunda sun ci abin da ya ture uku ai ɗaya ne ma mafi sauƙi ya ture shi an gane kun kun fahimci tambayar ta sa kun fahimta wa'ansu malaman sun ce tunda saki uku ma aure iya rushe shi an fahimta to kaga min babi aula ya ture saki daya ko saki biyu wannan fahimtar wa'ansu daga malamai ce amma wa'ansu ce yana nan iya nan a rubuce idan ta je ta dawo maka sake wani ya zama biyu iya nan an fahimta wannan an samu sabanin malamai gaskiya amma nan bangaren malikiya sun zabi iya nan din yana nan ko da ta aure ta dawo kame da ita bayan ko rabu saki daya to iya nan dai wannan daya wannan shine fatar malikiya gaskiya wallahu a'lam ana fahimta to yawo sai yake cewa mu karasa hadisin ko yake cewa summa yumsiku ha hatta tatahura haka ne ko summa tahidu fa tatahura fa in badalahu an yudalliqiha fa yudalliqiha tahira qabla an yamassuha kace dawo da ita gizansa su zauna ta gama wannan jinin al'adan ta sake wani jinin ta gama sannan ya saki ta tana mai tsarki fa tilkal idda kama amarahu Allahu azza wajal wannan shine idda kamar yadda ubangiji ba da umarni wa fi lafazin a wani lafazin a ta tahida haidatan mustaqbala har sai ta sake wata haila daban bayan wannan da take ciki siwa haidatuha allati dallaqaha fiha sabanin haida da take a cikin ta in ta gama wannan sai ta sake wata wa fi lafazin a fahusi fahubisat min dalaqiha ya rike ta daga wannan saki din warajaha ya dawo da ita warajaha abdullah sai abdullahi ya dawo da ita kamar yanda manzon Allah ya bashi umarni to shine malamai anan suke cewa da ya dawo da itan sakin iya nan ko kuma a'a dawo da itan ya goge sakin an fahimta ai ya sake ta ko kuma Umar mahaifinsa ya je faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ɗansa yi kuma manzon Allah ya ce ka je ka ce ya dawo da ita ya dawo da ita har sai ta gama tsarki ta yi kaza ta yi kaza da ya sake ta to shine malamai suke cewa to shi yanzu wannan sakin da abdullahi ɗan umar ya yi da ma'aikin allah ya ce dawo da ita hakan zai nuna sakin yayo iya lissafi ɗaya kenan ko kuma a baya lissafi to shi ma wannan malamai sun tattaunawa aka amma abinda malamai suka furin jayar sakin yana nan tunda an furta shi kuma an ji da shi iya nan dawo da ita ta sake dawowa kuma da allah zai kaddara a yi wani sakin daga baya kuma ya zama biyu kenan saboda abu uku ba a wasa da su da saki da yan tabawa da ba da aure ba a wasa da wannan an ce wasan su ma gaske ne yanzu ka samu kace wani akwai yata ka zo na baka ita to shikenan ta bayu ba ta bayu ba zai zo a walla wasa nake ma ba a wasa da wannan kuma ba za ka saki matarka ba ka ce ka ce wallahi wasa nake da gangan ne wasa ba ya shiga wannan gobe haka ne in kana da bawa ba za ka ce shi ma ka ‘yanta shi ba da gwiwa za na ke ma bai yi wa wasan su ma gaske ne a kiyaye da wannan ba da aure da saki da ‘yanta bawa ba a wasa da su in dai kalmar ta fito to kashi tamanin casa'in fitowar ta tabbatar da abin Allah ya samu dace Allah ya tsare mu ya tsare mana bakunan mu da imanin mu da rayuwar mu gaba daya za mu samu matsaya na insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda na yi kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu iko binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata mana addu'a Allah ya taimake mu Allah ya sa mu lafiya mu gama lafiya ina ji babban fadi kwanan wata ba ko yau takwas ga watan takwas takwas ga sha'aban shekaran hijira 1445 sha takwas ga watan biyu miladiya 2024 Allah ya sa mu dace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifanmu Allah ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifanmu Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah muna roƙonka da mu da zuriyar mu Allah ka shirye da mu tafarki madaidaici Allah ka ɗora mu a gwadabe nagari ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah duk masu larura su ne ko iyalansu ko ƴan uwa Allah ka ba mu lafiya Allah ta'ala ka ba su lafiya marasa lafiyar mu kuma ka kiyaye muka ƙara mana lafiya da imani Allah muna roƙonka wannan al'amari da yake damun al'umma na matsin rayuwa Allah ka kama na ƙarshen sa ya rabbal alamin Allah duk inda matsalar take kafi kowa sanin ta ya Allah Allah ka magance mana ta ya Allah Allah in wa'ansu mutane ne suka kirkire wannan abu dan son ransu da son zuciyarsu Allah kai mana maganin su ya Allah Allah ka sassauta mana Allah idan wani laifi muke ma ba mu gane ba Allah ka ba mu ikon gane shi mu tuba ya Allah Allah ka raba mu da wannan musiba ka mana sauki da gare ka ya Allah Allah innaka ala kulli shay'in qadir Allah muna roƙonka ba mu lafiya da zaman lafiya wannan gari namu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ƙara mana kwanciyar hankali da ƙaruwan arziki Allah ta'ala muna roƙonka samu lafiya mu gama lafiya kasar mu Najeriya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah duk gunda ake fama da fitintinu Allah ta'ala kai zaman lafiya gum Allah ka ba mu zaman lafiya madawwami ya azizu ya jabbaru ya rabbul alamin dukkan mai bukata ta alkhairi da muke ayi da ita nan Allah ka biya mana bukatun duk wanda ya zo wannan masallaci Allah ka mai da kowa gidansa lafiya wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya saka masa da alkhairi mahaifansa da namu Allah ya ji kansu zuriyarsa da tamu Allah ya shiryar da su ya tarbiyantar da su hanyoyin samun sa Allah ya ƙara inganta su ya sa masa albarka Allah ya bashi tsaro da mu gaba daya Allah ya karba ayyukansa da namu duka Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته